أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم جوهرة الكمال من إملاء إمام الأرسال والأنبياء على حبيبه الولي العالم قطب الورى أحمد نجل سالم وبعض فضلها تقدم ومن لازمها سبعا فأكثر قم بأن يكون خير الأنبياء يحبه وأمين الأولياء ومرة تعدل تسبيح الورى ثلاث مرات على ما سطره ومن يكن لازمها سبعا لدى منامه يرى النبي أحمد صلى وسلم عليه الله ما اشتاق مؤمن إلى لقياه وآله الشم المطهرين وصحبه الغر المحجلين قد انتهى بأين ماضي مسقط راس إمامنا الشريف الأوسط جعله إلهنا الرحيم القادر المقتدير الكريم جعله إلهنا الرحيم القادر المقتدر الكريم من هود طه المصطفى نشرب به لكونه تاريخه نشرب به والحشر أسأل رب الناس والهجر أسأله رب الناس في زمرة الشيخ أبي العباس أنا ووالدي مع الأحباب لكي يجيرنا من الحساب وأن ينيل من تلاذ الرجزا وأن ينيل من تلاذ الرجزا أو من سعى فيه الردى يوم الجزاء وأن يصلي على من ختم به الرسالة ومن له انتمى نعم شيخ ابن باب العلوي رضي الله تعالى عنه ƙarasan littafin nan ci gaba ga bayani na farala ta jawharatul kamal bancin ta salatul fati da aka yi a yace jawharatul kamal ita ainihin jawharatul kamal wanda salati ne mai sunan jawharatul kamal shi madihi sayyidin rijal sunanta kenan ita wani irin gwal ne na cika a cikin yaban shugaban mazaje annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam min imla'i imamil arsali yace ainihin ta ita kamar yadda aka san an yi bayani satin da ya huce bisa kan salatul fati ga ainihinta ga tushenta ba sai ya dima mazal bakari radiyallahu anhu ba wai tsaya ya zama ya rubuta ta kirkire ta ba a'a mina da gaibi ga ta yadda ta bayyana gare shi to salatul to to jawharatul kamali fa shine kita to ita ko jawharatul kamali min imla'i imam al-arsali wal anbiya'i daga imla'i ne ita ko na jagoran manzani da annabawa imla'i shine shifta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake faɗi shi tijani radiyallahu anhu yana rubutawa har aka cika ta shi ne cewa ala habibihi waye ma imla'i waye ma shifta wato abu samu soyin shi alwali alimi wanda yake waliyin nan masani ya ci ya mace shi masoyin shi kamar yanda ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kai masoyina ne qutubul wara wanda shine kudubi na talikai mai sunan shi yace ahmada sunan shi Ahmadu a najli salimi dan salim cikin kakannin shi ne radiyallahu ta'ala anhu wa ba'du fadliha taqaddama to zan ambata ma inji ibn babul alawi kamar yana cewa zan hida ma a sashen faralatta ba zai hudu zuwa su duka zan hida ma sashi yace wa ba'du fadliha taqaddama sashen faralan nata ya gabata an dan yi bayani akan ta cikin karatun da ya gabata wato irin bayanin cewa duk wanda yake karanta ta in jawaharatul kamali in kana karanta ta daga kafa ta bakwai to ba ka rabi da ma'aiki ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da halifofin sannan guda hudu radiyallahu anhu anhum har sai inda ka tsaya in miliyan za karanta ba sun gushe suna tare da kai ba wannan babbar farala ce mutum ya samu ya yi zamantakekeniya ya zamana tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya samu halarta ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam tare da halifofi a al'arba to wannan ya gabata da kuma cewa duk wanda ya karanta ta kawa goma sha biyu zai samu kamar ya je ya ziyarci rawdar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kabarin sannan mai daraja mai girma a madina kamar ka je ka ziyarce shi za a rubuta ma kamar ka ziyarce shi kamar ka ziyarci dukkanin mursalai da annabawa kamar ka ziyarci dukkan waliye da salihan bayan Allah duka za a rubuta ma wannan in ka in ka wanda yake wanda ya karanta ta goma sha biyu yace hazihi hadiyatan minni ilayka ya rasulullah to wannan duk ya gabata ya ce wa man lazama sab'an duka wanda ya lazimce ta yana karanta ta kafa bakwai fa aksara ko hiya da haka amin bi an yakuna khairul anbiya'i yuhibbuhu to tabbas abin haƙiƙa haƙiƙa ne wato gaskiya ne wanda take tabbatacciya kanin kamar ya samu ya cancanta ne ya cancanci ya samu khairul anbiya'i fiyayya annabawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam bi an yakuna hibbu ya kasance yana san shi duk wanda ya lazanci karanta ta a ce kullun zai karanta bakwai abin da ya haka zuwa abin da ya haka to wannan zai samu soyayya keɓantacce soyayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam zai so shi soyayya ta keɓance wa mina lauliyai kuma wannan mutumin ba zai mutu ba sai ya kasance daga cikin waliyan Allah Allah zai san ya shi kasance shi na cikin waliyan Allah wa marratun ta'jil tasbih alwara kafa ɗaya kuma ta ta ina karanta ta tana daidai da tasbihi na talikai tasbihi na mala'iku baki daya da da aljanu da mutane baki daya salasa maratin har kafa uku kafa daya kamar tasbihin wa'annan duka ne allinka shi su uku alama su dira amsa abin da yake rubuce abin da aka rubuta wato a cikin jami'i na Muhammadu Mushiri Sheikh Muhammadu Mushiri da kuma Jawahirul Ma'ani wa man yakun lazamaha sab'an wanda ko ya lazimce ta shi ma kafa bakwai la dama namihi wurin barcinsa to yaran nabi ahmada wannan zai ga annabi mai suna ahmadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda ya karanta ta kafa bakwai a kan afsa tsarki afsa shi huda mai tsarki in Allah yarda yana karanta ta kafa bakwai ba zai gushe ba yana karanta ta kasi ya gama ki sallallahu ta'ala alaihi wasallam sallallahu wa sallama alaihi Allah mashtaqa mu'minu ila luqiyahu Allah Allah kenan tabaraka ta'ala sallallahu wa sallama yayi salati ya taslimi alaihi a gare shi mashtaqa mu'minu ila luqiyahu matakar wani mu'mini yana shauki yana bege zuwa saduwa da shi kowane lokaci ko kowane mumini yana shauki yana begen saduwa da magi sallam ke to ta zama salati ne da taslimi tutur wa alihi shummi mudaharina irin mudaharina irin wannan salatin ya tabbata a bisa alayen annabi sallallahu alaihi wasallam ashummi madaukaka almudaharina tsarkaka inna ma yuridu Allahu yuzi ba an kuma rijisa ahli baiti wa yutahhirakum tatheera wa sahbihi da sahabbansa al gurril muhajjalina wanda suke masu haske masu hasken guraban arwala karinta ha bi aini ma bi maskabi wannan littafin ya tike ya kare an kare rubuta shi bi aini ma bi a garin aini ma bi ina ne aini ma bi yace maskabi ya ra'asi imamina shine mahaɗan kai ma'ana inda aka haifi jagoran mu asharifi wanda yake sharifi ne jinin annabi sallallahu alaihi wasallam al-ausadi mafifici wa kazalika yana kuma ummatan wasatan wasatan nan mafifici yake ni yana ba tsaka tsakiya ba kuma kuma ana cewa wannan duk komi wanda yake tsakin shi yayi khairul umuri awsatuha ko me wannan suke cewa shine dai mafifici lamari shine wanda ke tsakiyar su saboda haka al'asu ba ne mafifici ja'alahu ilahun arrahimul qadirun muqtadirun karimun min haudi dahal mustafa nashrabu bi ilahuna allah mu a ubangijin mu mai rahama mai iko mai cikakken iko mai karamci ya sanya shi wannan littafi albarkacin shi na shirabu mu rika shan mu rika sha bukan ce za mu cikin wanda za su rika shan haudin dahal mustafa tabikin nan na alkasara na annabi sallallahu mai suna dahal mustafa abun zabi bihi albarkacin shi albarkacin wannan littafin to da saboda kar mai saurare koko nafsu ta mai haɗi ta jashi cewa to ai ya fifita littafin ya sanya kamar littafin saboda darajar da yake da da ya bashi gashi har ana tawassali da shi eh haka ne ana tawassali da eh kyawawan ayyuka har wajen ma waɗanda ba sa yarda a yi tawassali ba su yarda a yi tawassali ba da kowa ma da mutane har ta da fiyayyen annabawa da mursalai baki ɗaya sallallahu alaihi wasallam saboda shafewar basiran su sun yarda a yi da kyakkyawan aiki alhali ko shahiyar basira ce in ba in banda annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan aiki ba zai zama kyakkyawan aiki ba ba saboda duk aikin da za kai ma laysa alaihi amra fa huwa raddun duk abinda duk abinda za kai wanda babu umarna annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shi sunan shi mai ba za a mai da ma kayan ka ne to in ba dan tsaye shawar basira ba ce wai ba an yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam wai sai da aiki to hatta da su wajen wannan mutanen sun yarda cewa ana ana tawassuli da kyawawan ayyuka to littafin nan aiki ne kyawawa yana tawassali da shi albarkacin shi Allah ya yassare mana shan ruwan alkausara kar wani ya ce to ai kuma ya bashi kima ya kimanta littafin da yi yana ganin darajar shi kamar ma ko hamma gashi yana tawassali da shi haka ne sai ya dan ya kubutar da duk wani dubaran shi da karhin shi da nuna cewa shi yayi sai ya haro ya dauko wanda zai sanya wannan shine Allah arrahimu mai jin kai tukwana jin kai da ma an san wannan arrahim rahimiya ita ta keɓanci muminai ne Allah ya sanya mu mu kasance muminai kamar yana tausiri da haka alƙadiru Allah mai iko sai ce kuma almuktadiru mai cikakken iko ikon alkadiru da almuktadiru duka suna nuni zuwa kudura ne Allah amma almuktadiru yana gaban a ikon cikakken ikon yana gaban alkadiru yana niyin dukkan Allah mai ƙarhi duk wanda babu wani ƙarhi ba wani mai ƙarhi ba wani dabara sai da Allah to Allah nan ya sanya wannan abin ya kasance haka sannan ya ce alkarimu kuma ya sanya sunan Allah alkarimu mai karamci wanda shi ya tattaro kusan yawan sufofin Allah sura nan sufofin Allah kyawawa ya tattaro yawan yawancinsu cikin alkarimu akwai afuwa akwai wato akwai safu akwai kauda kai akwai rangwame na Allah akwai gafara akwai kyauta akwai girma ga sunan sunaye da yawa ne shi alkarim ya tattaro to duk wannan luddufan da wannan sunan ya tattaro da ana nema ne daga mai wannan sunayen ya sanya abin da ya kasance haka da kaunihin tarihuhu na shirabu bi ya ce domin kasancewa tarihin lokacin da aka gama littafin nan shine na shirabu bihi na shirabu bihi mu sha da shi mu sha da shi kamar yadda ya ce albarkacin ya kan ce mu sha mu samu shan tauki alkusara albarkacin shi bihi da shi kenan in aka buga shi na shirabu biyu za a ga zai bada dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da tara a wannan shekarun ne ya yi su kuma ya waɗi inda ya yi shi a ainihin madi garin da aka yi shehu babban zawiya kuma inda ke akwai babban zawiya da manyan almajiran shehu har ba manta ba a hudubin nan halifan shehu tijjani lata anhu a alibin isa tamatini radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu annabi amin a nan yake a wannan zawuyan ya zamana a lokacin da aka ida littafin nan a wannan tarihi in an lura akwai manya-manyan almajiran shehu suna raye dan ya nuna abu ne wanda ya aiki na wanda ya shi da sa hannun almajiran shehu wanda suka ga shehu wanda suka zamana da shehu manya-manya sun gani sun yarda littafin nan ba ba ba wai littafin wanda aka yi shi bane wani lokaci wanda manya ba su sani ba ko wanda suka zama da shehu ba su sani ba to a wannan tarihin kuma sanin duk wanda ya sani ne cewa Maulana Shehu Tijani Allah ta anhu arbahu annabi amin ya kawar ya bar duniya hijira tana shekara 1230 ne to ka gani kenan bayan shekara a 29 ne kenan aka yi wannan littafin bayan da kawar Shehu Tijani Allah ta anhu tun shi da 50 da 9 ne na'am wal hashara as'aluhu rabban nasi a yace rabb as'alu as'aluhu ina roƙon ina roƙonsa wa ina roƙon rabban nasi a ubangijin mutane alhasharata ya tara ni ya tara ni fi zumrati wato ran tashin kiyama ya tade ni ya tada ni fi zumrati shekhi abul abbasi cikin jama'a ta shehu mu shehu tijani Allah ta'ala abul abbasi alkunya shi kenan shehu tijani Allah ta'ala as'aluhu ya gabatar da alhashar gabanin fi'ilin amma wannan wannan haƙin a'idi ne yana koma zuwa ga hashar din ina roƙon ina roƙon rabban na ubangijin mutane ya bani ya bani wannan kyauta ta samu ya tashe ni cikin taron jama'a ta shehu tijani da ta'amu wannan ita ko a mutum ya tashi cikin jama'a ta shehu tijani da ta'amu yana nihin abu na farko dai mutum ya cika da imani sannan in ya je ya ci in ya she kuma abinda aka yi alƙawari kamar da zai faɗi sashen abinda aka yi alƙawari wanda cike wanda ya ka samu kanshi cewa shi yana cikin yan tsarikan shi su jari lata anhu cikin jama'a shi kenan ga alƙawarin da aka musu a irin na samun ceton nan irin na samun shiga aljannan nan ba tare da hisabi ba tare da iqabi ba ana ina roƙon Allah ya bani wannan ni wa walidi da ma'aifina nan ya keɓanci ma'aifi ne ba wai ya keɓance shi bane shi kaɗai a'a kamar ya huɗe shi ne absa ya kasance ya gama da liljinsi ne wato jinsin ma'aifa shi daman daga walidi ma'aifi daga walada ne aihuwar daman mutum biski aihuwar mutum da ma'aifi da ma'aifiya to wannan walidin ya gama duk baki ɗaya nau'i na ma'aifa ma'al ahbabi tare da masoya kuma wannan alama ce ta neman samun karban addu'a da maza maza kar mutum ya roƙa shi kadai ya hada da sauran jama'a wannan addu'a ta yi samun ta yi samun shiga musamman kuma hadawa da ma'aifan zaka addu'a ka sanya ma'aifanka ma'al ahbabi tare da masoya da kai yujira na miyan nisabi don Allah ya kare mu daga hisabi mana Allah in muka samu Allah ya sa muka cika ya tashe mu cikin jama'a ta shehu tijjani da anu to shikenan su jama'an shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu annabi amin ba su babu hisabi ba iqabi ne wannan akwai ta latifa naji cikin wani majalisi da shehu shehu Sheikh Tijani Sisi Rilata anhu imami babban masallaci na Shehu radiyallahu anhu yayi yake cika ya cika wata nasifa da ya cika wani majalisi da ita yace wani mutum ne yazo ba kwan mutum sharifi kamar al'ada shehu dama in aka samu sharifi yana duk inda sharifi shi yake shehu yana girma shi matuƙar girmawa sai shehu ya kawo shi kusa da shi ya aje kujeran shi ga kujeran shehu ga kujeran shi shehu yana tafsiri tafsiri wanda ke ma larabawa su ga wanda suka san shi su almajiran shi su ma sharifai banyan mutane na burtaniya irin su su shehu alhadi shehu shekhani da su shehu muhammad al-mushri da sauransu suna zowa kawai su kasa suke suna suna zamna suna zama suna mutaba suna saurare shi wannan da ya zo shi bai cikin almajiran shehu ba cikin ya dogo da ziyara ne shi bai san shehu ba haka nan kamar da su an suka sani almajiran shi yau shi ya karna ba shi ba shi kujera yana zama ne shi wani abin kuma sai ya ga kamar abin ma ya so ya ba shi mamaki ba shi abu shi ma yau shi ganin shi wa'annan su sun yi shehu daraja a ganin idanun shi amma ga sunan suna wani zaman ladabi wai shehu ke musu tafsiri sai ce yana tambaya ce wai ranar tashin kiyama yau mai firul mar'u min akhihi rannan radda kowa yake mutum yake gudun kowa da kai ko wanda ku shawar firar mana kai ummi wa abi wa sahibati wa bani da ƴaƴanka da ƴan uwanka da uwayenka duk da kake gudun su kowa yana ta kanshi yace to wai su ce wannan ran nan wani irin ni za su ma almajiran su wani abu za su iya ma almajiran su duk wani irin wata tambaya ce ta tahaddi ta wani kurewa wato tabbas akwai zancen gudun nan kowa ta kanshi yake ran tashin kiyama to kaga abin da wanda ya tabbata alkur'ani subuti qat'i baka isa kai kace ba abun nan ba haka bane ba to da yake a shehu Allah ya bashi hikima sosai sai ce mai eh kai yace zalika yawmun la budda fi la budda fi la budda fi min min firar au kama gara shi yace ranar kai wannan rana ce wannan hawa wanda ba maka hawa sai an yi gudu lalle kai ranar rana ce ko dole sai an yi gudu yace amma shi yace amma gudun a amma firar shuyukhi fa innahum ya'khuzuna muridihim wa yafirruna bihim ila aljanna yace su abinda shaune za su za su tattara almajiransu ne baki daya sai su yi gudu da su su haɗa da su aljanna ya ce to shine gudun da su ce ne za su yi su za su kama albayan su za su tattara su yi gudu da su su je su yi da su aljanna a sake dariya to wannan kamar shine nunin shi zumratu sheka abul abbasi in mutum mu samu muna roƙo albarkacin littafin nan Allah ya tashe mu a cikin jama'an shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu amin yace ni da mahaifana da masoya da kai yujira na mai hisabi dan ya tsirta da mu daga hisabi saboda kamar nake wadi ɗaya daga cikin farala ce ta dariƙan shehu jan lata'anu cewa duk wanda yake wanda ya karbi dariƙan nan yana cikin faralar da abinda lamarin da ya samu daga ma'aiki sallallahu alaihi hida ma shehu jan lata'anu da shi da ƴaƴan shi da iyayen shi da surukan shi dukan su za su za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da ikayi ba bincike ba wata azaba ba hada ba komi za su samu shiga aljanna wannan kenan a sharadi daya kace inda ba musu darikan suke ba ko ba su inda ba musu suke ba za su samu wannan wa an yunila na wa an yunila man tala darrajaza aw man sa'a fihi rida yawma yawmal jaza kuma haka ina ke roƙon Allah ya baiwa man tala darrajaza an yi nila ya baiwa manta lazar rajiza wanda ya karanta wannan waken wato rajiz wanda ke ala wake ne biskan bahadi wanda aka san shi musafilun musafilun musafilun musafilun musafilun musafilun wanda suke ce mai himaru himaru shu'ara aw man sa'a fihi rida Allah ya saka wa wanda ya karanta wannan ko ko wanda ya wani kokari wani aiki a cikin shi rubuta shi ne daidaita shi ne shi dai wani aiki dai mutum yayi na ya hada littafin nan Allah ya sa mai sakayya da arrida yarda Allah Allah ya bashi yarda shi yau mai jaza a ranar sakamako ran tashin kiyama babban abu babban abin nema wanda kai ka ce an same shi babu wani abin nema ko baya shine yardan Allah tabaraka taala wa an yusalli ala man khatama kuma ka nake roƙon Allah yayi salati afsa wanda ya cika man khatama bihi risalata wanda Allah ya cika manzanci da shi wa man tama da shi da dukan wanda yake dangantuwa gare shi na dangi na bani hashim duka 'ya'yan bani hashim ibn abdulmunafin kakan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ya haifi kakan shi abdulmuttalib a shi dukkan su 'ya'yan shi duka wanda suke 'ya'yan shi wanda suke musulmi su ne ake ce ma bani hashim su ne shune shurafa'u su ne mallahunta ma da wanda suka dangantu da annabi sallallahu alaihi wasallam a salatin Allah ya yi ma'amaki sallallahu ya yi musu hakan nan da wa'anda suka dangantu da annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren dangane na imani dukan wa'anda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam su ma wani dangane ne wanda ake hada shi da wannan suna cikin wannan salatin baki daya haka kuma saboda kyakkyawan ririci kyakkyawan zaben kalima wanda ake kaunar alherin kalimar nan ya abku ga mai addu'a nan ya zaɓo cikin sunaye da an yi sule alaman khatama sai kawo suna wato nuni zuwa sunan annabi sallallahu alaihi wasallam mai cikawa nuni zuwa cikan littafin nan kuma ta kasance cika mai albarka albarkacin alkhatim sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin mun zo karshen littafin nan na munatul murid li akhir wurdi shaykhina as-sadid talifin shaykh sayyidi arifin Allah tabaraka wa ta'ala ibn babul alawi al-maghribi al-maliki at-tijani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bihi amin Allah ya saka wa littafin nan da alheri muna roƙon addu'a ga mai littafin nan karanta mai abinda ya sauwaka mai hadiya da shi Allah ya saka mai da alheri Allah ya saka ma dukkan shehunanmu da malumu da alheri Allah ya kama hannunmu ya tattarnar da mu akan hanya ta gaskiya wannan hanya ɗari kiran da muke kanta mun karanta mun ga daga farko zuwa ƙarshe a ɗari ko mahadul fadli war ridwani ce wadda aka yi usisa bi sunnati wal furqani kamar da shehu mushi usman ke hudi Allah ya tabbatar da mu yadda wanda dugadugan mu akai ya kiyaye mu dukan zamiya da tsallabiya Allah ya mana rufin asiri da lufi duniya lahira Allah ya ƙara mana soyayyar mu lamshi fujani la ta'anuhu wa ardahu anna bihi amin Allah ya ba mu soyayyar Mustafa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu soyayyar shirjani la ta'anuhu Allah ba mu soyayyar shekul islam musa'atina wa najwa min al-islam kazalika Allah ya ba mu soyayyar duka kullu man yuqarribuna hubbuhu ilayhi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين